ya jama'atar musulmin gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyas bin Abdullah yau muna ladi hudu shidda ga wata na zulƙada hijira shekara 446 wanda ya dace da hudu ga wata na biyar 2025 masu jin masu kira ta masu cin mutanen radio amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili daya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka akwai masu kallon mu da sauraron mu ta hanyar facebook su za su iya kama mu imma a fashkita ko kuwa ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul hakam maiduguri ka sa darul hakam maiduguri to masu kallon da salamun ta hanyar faso za su iya aiko da tambaya amma a lokacin da muke shiri kuran kayan mu kare kenan suna iya aiko da tambayar su Allah mana mafuka kan dai kuma kurakuri Allah gafarta mana sai kullum ƙara bayani dai duk wanda zai kira ya zaman to ya kira ya ji magana shi a salula assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi muna da lafiya alhamdulillah malam muna tambaya akan mu yan taksiman da muke ɗaukan kamar mata sai a kai su coci muna son a ba mu hasken bayanin abin da Allah.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. sun magana ma to assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna lafiya lafiya alhamdulillah
rabban ma da shi yake eh shi ne
to a ce mai daga wani alhaji ibrahim daga sabon gari yana cikin da mutum
to Allah taimaka mu Allah taimaka eh wanda mun taɓa bulaguro mai nutsuwa ne assalamu alaikum
salamu alaikum wa alaikum salam na'am kai magana ha? na yalo
Mata yana da wata tambaya.
to mene ne
Kamar sai yanzu wando ne, wando na manta an yi kurki da shi kuma ban sani ba na
ka sani ba kai mi
an kira sulla.
to
Eh sai na mace sai cikin wajen karfe biyar na tuna ashe da shi ne sallama.
ba da kayan kanin jarawa ba
Eh na yi.
to shi kenan kamar radio na mana wando ne na mulki kuma ya yi sallah da shi bayan ya salloli tuna a takaici shi ne magana shi assalamu alaikum
Ala, la yalo
oh, muna da tambaya.
to bismillah alisa na sani To, da Allah, kamar mutum ne yana rike da maraya kuma a wani kudin wannan da ake ba da na taimako.
eh Mutum, wai mutum yana iya kamar in ba su da abinci suna iya sayar da shi.
to na ji kamar radio na'am eh assalamu alaikum
Alaikum salam Allah ya zama.
na'am
tambaya sai muke da Allah to bismillah Allah sana sai eh yaro ne kamar ya kai shekara ya kai shekara ashirin da wani abu to Eh.
kuma da dan tabuwar hankali haka eh to wajen azumi kaka ana iya huda mishi wani abu ko ko a kawai hakan za a abu ne yaro ne mi eh yaro ya kai kamar shekara ashirin kuma iya da tabuwar hankali to kana nihin wajen fidda kai
yawa wajen wajen yin azumi wajen yin azumi ai ya kai azumi shekara ashirin da wani abu
kuma bai bai cika lahiya eh ba shi cikakken lafiya eh to dole ya huda mishi wani abu in aka kai azumin ko kuma a kawai babu matsala to kama radio insha Allah to
na'am kenan dai kurum a takashe tababbe ne kurum ya ne tababbe mutum ne assalamu alaikum assalamu alaikum
to wa alaikum salam
alhamdulillah la la
Allah mu harka a daidai da ni ha
kace mu a daidai da ni to
da kuma ni ne mutum yake daga nan mu kai shi bakin kasuwa sai mun kai shi bakin kasuwa sai ce mu ai ba nan ba sai an kai shi can gaba kuma ana yin kun yi cinci da warko bakin kasuwa ka ci shi ga abin da zai baka kuma da To.
bayan sai ce ma ga yanzu ka ake ka kai shi bakin kasuwa shi ne muke mu samu kanin bayani a cikin wannan wajibin haƙƙin wanda yake to na gani shikenan a takaice mai magana akan na harko shi dan takasi ne za a ce ɗaukanni ka kai ni toci to akwai cewa kwatamce ne daidai toci kaza ko ri kaza amma an ka tabbatar da cewa za shi ya kirayi wani a matsayin dan Allah ko wani bautar wani Allah duk abin da yan wa duk sana'ar da za ka je ka yi ta abin da ya saba shara ba ka da shi ba ka san abin haram bai kuma menene bai halitta ka je ka kai mutum wajen abin da saba ma Allah na a wajen mu nasin Qur'ani ba kalmar mai hadari kamar a ce Allah iya rada kalmar da Allah ce ya kai sama ta tsage dutse ya tsage kasa sama ta tsage dutse ya tsage kasa ta tsage dalilin dangana mu Allah da تكاد السماوات تفطرن منه وتشقل الأرض تخرج جبال هدا عند أول لرحمن وندا الله تي الله تي مونن كلمة مونن كلمة الله تي تاكي سما تتاجي دوس يروشي كسات تتاجي kirawa Allah wani dan Allah to ka kai yanzu musulmi ka kai mutum mai wajen wannan bannar wannan bannar kaga bai halitta sai mai maganar ya sallah da wando in wakaddara muni najasa ne duk da akwai magana kan najasa ba nisa bane ba ko da wutsari ne a cikin wando misali kai sallah he bayan kai salloli daga baya ka tuna sallah da aka yi waccan ta huce he ka wanke saboda gaba kwaran ba matsala komi sai mai magana mai kudin marayu yalwa in har da in ji kaunin inda yaron a cikin gida ake ce da shi Allah ya ce man kana fakirin fala bil ma'ruf wanda yake ma- ma- ma'ana talaka iya rike maraya maraya iya dan abun nashi ana iya gamawa shi ma a gida a ci amma ba shi bai ce da gidan gaba ɗaya ba a a gama shi ma daidai gulgudu ana iya gamawa tun shi ma a cikin gidan yake ci sai mai maganar mahaukaci ne ba shi da hankali a wajen su an mai kamar ana da ake huda tsoho abinci wasu ma'audan a ai mahaukaci bai cikin takalu bai cikin shari'a ba maganar mukallaf eh mukallafa ne wanda aka dora ma shari'a ne ake hudda mai amma mako ci bai cikin shari'a ba abun za hudda mishi eh ba abun za hudda mishi assalamu alaikum wa alaikum salam la ya lawa alhamdulillah alhamdulillah tambayoyi ne gare mu guda biyu to bismillah Allah sana sani ha sallah haka na ce kamar ne sallah na kare haka eh wani bin haka in na shiga ban ɗaki zan sake kama wani ruwa haka eh zan ga wani horhor haka a gabana eh
kuma sallar ta ya kake wanda ne
to shikenan kuma ta biyu kamar in na yi wanka haka na janaba eh
wani bin bayan ina je na yi sallah ma na kare kuma in na komo zan sake kama wani ruwa sai in ga wani horhor
to naji kamar radio ne a sai mai magana dan a daidaita to yan wani ga aita an tal musulmi na ala shuruɗin da abin da ka sharaɗi kai ni wuri kaza ka kai shi kai ka kare a ba nan bane to wannan kuma kai ne zaka ko gashi kyauta ko ka ce to ba ni kudin kai ga kai ga can a abin ya hiri ba wannan shubuha kan ba tana ga na ka dauko shi zaka shi wuri kaza ne ka kai shi wannan wurin ka kare naka yin gaba kuma sai a ciniki sabo ba ba na shubu hakan abu assalamu alaikum la ya lo alhamdulillah alhamdulillah
ina so to bismillah
mana kamar tsohon mu ce mana azumi a kai kuma ba ta iya ba tsohuwa ta kuma ba ta lafiya kuma da ma masu tsohuwa eh to ba su samu bane ɗaya azumin eh a azumi ko biyar ne sai mutum aka maka hana ta eh to kuma daga baya ba sallah yadda nan take ta abu da mudu a wasu abu da mudu ko menene ne to kuma sannan musamman ana wuce abinci da azumi da an buɗe maka to to kuma yanzu kuma sai ta rasu ba da ramuwa To kama radio.
ba mu mata kuma kamar radio kamar radio assalamu alaikum na to eh, sai mai magana ta cewa in ya je ban ɗaki iya ga horin ruwa an wa alama bakar lahiya ne kwanan ka sai likita kwanan amma lokacin da ka tabbatar da ya zubo inda abin inda abin ba inda ba abin kullun ne kenan ko akwai rashin lahiya da horko za ka zo ka yi arwalla ka kama ruwa ka yi arwalla ka shiga sallaka daga baya inda abin kullun ba haka gidan gamin da kudin abin kullun ne ke ya zama rashin lahiya kenan wannan ba mai ba'ana za ka yi arwalla ka kama ruwa da kyau ka je ka yi arwalla ka yi sallah in ya zo za ka sake arwalla kuma ka wanke ka kan haka za ka yi amma in ya zamanto cewa na bayan wanka ne na janaba kai kenan kai janaba ya huto shi ma dai kaman wani shi gangarawa ce wancan ya gangaro in ya huto kayan sallah ka tabbata ya huto kenan dole ka wanke ka ka sake sabar walla amma in bayan sallah ne huto wannan shi kenan ya wanke saboda gaba ala kulli halin wannan kullun kana alama kana rashin layya ne ka je likita ka ga likita iya waka ne magani kurum shine ina ga kurum assalamu alaikum
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
Allah shi ya zafta mana da fatan kun tashi na lafiya alhamdulillah to Allah ta'ala ya samu kamu ku da ake Amin. amin na'am
Allah ta ce akwai wani ba Allah da na ja muku wata tambaya eh dangane da in yayi sallah ya kare yake ganin farin ruwa a jiki shi ne muke magana shi mm.
yawwa to da Allah inda dama da yadda suke samu lamba ta ku ba shi zan je masanin sama gani to kenan
da a a wani na zai kilan baka ne na zai kilan baka ni mai kilan bashin ba lamar kilan baka ba san lambar shi ba Sai ka- wani lambar ta za ku lambar ta za ku faɗa A ya yo- ɗauka a
wata lambar ta wata ya ɗauka sai sai jira sai ya gaya mata abin da zai To, zai samu lafiya insha Allah.
kai mai sai da magani ne ko kunu kana kana da maganin ne
ina ina amfani dai da shi maganin ina da cikin maganin yawa dan gajin gajin gama shi dan dan wala dan hore shi yasa an ji tsoro kenan tunda tunda tunda ba da tunda ba ake gaba da dan an ga tunda iyawa ka taimaka mishi ne ba to an iya ji an iya ji lamba ka dai ina ga 88 kuma 77 da goma da 20 kenan ka to 28 77 17
insha Allah Tun da- jira eh.
zan taimaka miki.
yawa da muna gudun kasa ga mutum ɗan wala kuma je da hore shi assalamu alaikum Mm, kenan lambar shi 70 ka ka- ka turo min tweet 70 kuma disvan ina ga tambar- lambar shi eh. assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam malam barka barka
muna lafiya ko la halo alhamdulillah
malam iyaye ko na'am shine
eh tambaya ce yake so to bismillah Allah sana sani yawa wani a mutum da muna tare shi kuma matan shi guda biyu eh yayi yayi akan su kuma suna gaba su mata eh
har aka yi azumi ya hasari har yanzu sun yi ba, ya zai da matan ya mi ya zai da su
Ya- ya zai da zuwa a wani abu ba ba gan sake bace ba tunda kwanan ku ba shiri ne kurin kenan ba ba ta da sake sa take cikin zai bakin kwarin ita zai ta fama gwan an ta su gyara ko ga wasu dangin su gonna kusa a zuwa samu sulhu kurin mm to eh to ai ba ta zaba da sake su nan suna gaba da mun kishi kishi da kishi da dama ai ba tsamu da mun da biya ake samu daidaita kurin ya ta fama da sa su gyara kurin assalamu alaikum alaikum salam malam barka ku da shi barka
wai malam kaman a musulunce ne wannan lamarin ya zo shi kaman an yi rishi a gida ko ma'aikiya ko ma'ayin yaron a ka ko a ofin lamin layi a ce kowa sai a tsare ma kowa ko ko yaro ko kuma kawai ne muke yara
to na ji sai mai magana ta tsoho su ba ta iya azumi wanda ake ciyar da abinci to yarwa irin wannan wanda ake ciyar da abinci kenan ta daman ba azumin ba ne ba ya hau kanta ciyar wacce za a yi yanzu ma ko da ta rasu za a ciyar da abin da ya kamata a ciyar adadin azumin da ake binta za a ciyar da falakin mutum ka za a ba su abinci he ci ba ɗanyen abinci ba shi ne abin da za a mata yanzu kambacin wancan abu kambacin azuminta ba sai ana da azumi ba assalamu alaikum na assalamu alaikum Assalamu alaikum, babu da mana.
na'am
Na lafiya ku.
lafiya lau alhamdulillah Masha Allah, tambaya da ke akan rukunin na kai an an aka ɗauko mutane da ake da wanda ake mekewa da wanda ake ajiye mazamana kana a yi a yi abin ka a tashi. Shi ne nake so amma.
na'am assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to sai mai magana ta cewa an aka yi mutuwa a ba yara layu manya da ƙanana musulunci ne kana musulunci ya kowane ya riga yi wannan al'ada ce ta wurare masu alaƙa sa abin sa laya wani abu ne da yake bashi da wani tasiri bashi kuma ta fa'ida kuran kuran a ba yara haƙuri a ba manya haƙuri kuran su san mutuwa kuran dukkan da cikin abubuwan na saba kan barin hanya kuran komi a kuran hali su dai yan tsubbi sun ci kuɗi kuran shine assalamu alaikum
Ina da kusa da malam ina kwano.
la alhamdulillah
Malam ina da tambaya.
na'am
Wai mace musulma tana iya auren namiji Christian.
kuna ji assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Na lafiya.
alhamdulillah Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Eh, ina da wani tambaya.
na'am
Eh, shi imam na masallaci.
eh Iya iya zaɓin sallah ya ce wannan sallah ya ta kaɗai zan yi wannan ba na yi ba. Kuma hallau in wani na'ibin shi yana yin sallah in ka zo sai ya ki shiga ya ki bin ba na'ibin. Da rasu duka fara da sallah sai ya yi sallar asuba kaɗai sauran sallolin yana gida ya ki hutawa. Sai in an fara ya huto kuma ya tuwon shi ɗaya a baya zai shiga cikin jama'a. Kuma daga an sallama ce ya tashi ɗaya shi daidai da wasu muka zama tafiya mishi kan.
assalamu alaikum
Alaikum na kwano.
lafiya lau alhamdulillah
Ayyo.
lafiya lau
Malam ina da tambaya.
to bismillah alisa na sani
Wai za ki kamar da mijin kare in kuka waɗa da shi cikin ɗaki a gaban kishiyar ka ya fito waje. Sai ya sa kishiyar ka aiki kuma a ran ɗorin ka ranka ji haushi. Sai in ka muka waɗa a gaban kishiyar ka kuma in- in ya taɓa ka. Sai ya fito ya nuna waɗa ni kuka sai mai miki ita da ke aiki ya sa ka aiki. Sai ya sa kishiyar ta ka tafi da aiki.
to wannan ga wannan ba tambaya bace ba ta koran a takaice akwai matsala gidan kun guje a muku sulhu gwanin ke da mijinki kowa san auna ba wani abu ne kowa san wani abu ne dai wanda bai dace ba haka kin ne wannan abincin gida ne kurin ko ga wani kusa a muku sulhu gwanin shine abin yi kurin assalamu alaikum
Salamu alaikum.
lafiya lau alhamdulillah na
Ya malam wanda ke so a mana karin bayani.
eh Kaman mata wai wage da suke zuwa wai allura eh, wajen aihuwa ko kuma shan magani kamar ba da su ta yi min shawara wai wanne ya kamata a yi. Da to gaskiya ba Ma- za a yi abin da nake amma maga- ko zan tambaye ma.
magani magani ko shan ko shan ma- ko allura Eh wai ɗaukar allura ko shan magani kamar ta haihu da shi ne suke magana na shi.
To, a takaice mai magana ta zama an an taso da raka'a ta ɗaya zuwa raka'a ta biyu ɗan zama da ake ko a miƙe ko raka'a ta uku za a ta hudu. To wannan ana kiran shi istiraha wannan zama da ake yi, duk da amma sha maza ba ne a malikiya babu shi ko suke yankarin shi. Amma ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin wannan zama. duk da bana bane a ce na na rukuni bane ba ba rukuni bane balle a ce sallah bata amma iya cikin an ce mustaban sallah kuma sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ta cikin sahih bukhari abu ne ba ruwa bace ba kuma haka mai- a, ruwa ce mai inganci ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam in za shi raka'a ta biyu daga ta daya ko ta u- uku za shi ta hudu ka hanya ka hanya ya miƙe yana dan zama kaɗan dan mai su isra wannan ruwa cikin sulhu kai ta tabbata hadisin malik ibn huwairis ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in iya cikin wuturi na sallar shi ka hanya miƙe bai miƙe ya zamana kaɗan haka akwai ruwa cikin asabu sunan hadisin abu humaid wanda ya tabbata shi ma in zo raka ta iya koyawa mutane sallar annabi in zo raka ta daya ka hanya miƙe yana zama ta ku hanya miƙe a takaice dai ya tabbata a sunna wanda ya yi sunna yi a takaice assalamu alaikum wa alaikum salam hada lafiya lafiya lau alhamdulillah to malam muna da tambaya na'am
kamar eh, takardu na inci da ake yi ko mota eh ko ko ko komi
ko yanfo eh da hukuma take zawa ta yi tsaye ta ce kaza za ka bata menene halaccin sa a musulunci
to dan uwa kana ji na ko abin da ya shahi gwamnati inda ake daular islamiyya ake yawan tambayi wannan kun kawai a wasu kwalluwa ne inda ake daular islamiyya ake yawan tambayoyin kaza amsa mutum za a nijar gaji kaza ta addini ko za abin da shahi gwamnati daular ta islamiyya wannan magana ta so maka kawo kuma magana yan fuwa wani shawarar bayanin kowa ya san wannan abun da yake aiki akwai bangaren da ake aiki da shi kuma na al'umma ne yanzu zaka je likita ka tura ɗanka lakwal haka na haɗa ba bashi kaye ba kana kaza ba biyan mushin ake ba ba biyan likitoci kenan akwai wani abubuwa da bangaren da yanfo take ba a cewa kuɗin duka zuba a banza ne gaskiya magana in haka sata an sata daban amma dai ba a cewa kuɗin duka wai kaman a a- a wannan abin ko amince da shi kuma kuna da shi haka na haɗa ba ba ba ba ba ba an ƙi ba ɗan kai kana haɗa likita ba kowa kaza kaza kina akwai sa abai da al'umma da gwamnati take da wannan kuɗaɗen kin bai wace gaba ɗaya ce ko cuta ce ko dan ce sai dai an an bata hanya daban daban da su wannan shine kura hili eh sai eh, magana ta mai magana ta eh, yalwa a takaice ya halitta a musulunci namiji ya arami kirista mai addinin kiristanci ba shi ma ba za'i wani ba yawa ku gane a musulman ma an ce za ta dina na ce to amma kan ta shiga misali misali zai- ko musa kasashen turai musa kasashen gwarawa ko kasashen turai mutum iya buƙatar mace maimakon ya yi zina tun da ahalin ta ma ga ya karaman ka amma a ce mutum ya zaɓi ga musulma wanda a musulma an ce ka zaɓa wuce addini ya zaɓi kirista ka san yadda ruwa to amma haka ba a ce mutum ya- ya haramu amma ita mace ba yanda zai halitta mace musulma ta alim kirista an kuwa ta alime shi to suna zaman wajib ko suna zaman zinani ba alime suke ba ta san tana zaman zinani da wani namiji ba alime bane ba bai halitta a kullu halin mace ta alim kirista namiji ne dan shike ta- namiji komai a hannun shi yake shi ne aka shari'a ta ba da dama a yi sai mai ma- assalamu alaikum assalamu alaikum
Wa alaikum salam yana da tambaya.
to bai sun mallaka Allah sa na sani
Wai kamar yanzu maganin miyagu ko na iska ko na baki. Aka ce shirka ne nake so in tambaya ni shirka ne ko ba shirka ba ne.
to kama radio
A?
kama radio a takaice yan uwa magana miyagu baki kaza hau ba a yi da icce bai maganin hau bai maganin iska shirme ne azkar da su ake neman ma ake kiyaye neman ma- maganin miyagu da maganin iska maganin baki azkar annabi ya koyar da mu azkar irin misali karanta qul huwallahu qaha uku bayan sallar asuba qul a'udhu birbil falaq qaha uku qul a'udhu bin nas qaha uku haka bayan magariba an kai azhar da asar isha kanta ɗaya ɗaya wani insha Allah Allah yake in ma an maka Allah zai ma magana abin shara kuma Allah zai kiyaye ka daga sihiri ko dan ku addu'o'i da ake uizuka bi kalimatillahi tamat min kulli shaytanin wahama wa min kulli ainin lama ku karanci azkar annabi ya karantar da mu sunna abu mai tasiri mai magana na musulmi amma da ajin musulmi da aka shiga duka maka magunan amma kama gunna kurin a cikin ɗinka a banza kuma biyan bukata ku koma ga sunna ku koma jin malamai su karantar da ku azkar na maganin miyagu maganin sihiri maganin baki da maganin kare diya daga dukkan wani sharri sunna ta tabbatar mu da komai duk bari da ake kula kuma al'ada hanzu kaman musulunci kaman zai zo ba ruwanka da maganin wani maganin wani wani maganin bawi na na yace ko na iska wani wani wani wani tarare kai ya zakara kurin Allah kare ka insha Allah eh sai mai magana ta eh magani matar shi lig- za ta sha magani ne ko ko allura dan wani likita ne wannan ka tambayi likita ni ba likita bane shi ya san wa- wa- wanne ne amma ni an halicci ne shari'a ba ta kiya ba mace inda darura ta dokan ciki ko cikin in an doke shi ne ko jimawa sauransu wannan ba hana mata doki magani na tsaye da ciki ko hutawa wannan amma an ce allura za a yi ko kuwa a sha magani wannan ka tambayi likita wanda ka amince da shi ya gaya maka eh, wanda yake dam- eh, dama dama assalamu alaikum
wani kuma a kwashi layi lafiya lau
yanzu tambaya gare ma ne iya ne na'am shine
tambaya gare mu to bismillah Allah sana sani
kama adashe da yake yi ta mata wani bi ta yi wata goma wani bi ta shekara eh wani bi kuma ana asibi sai ya kai wajen wata ashirin to kama ya ne za a hujja ma wannan kudin zakka in mutum ya ɗauka
to shikenan kama radio kuma eh, kuma akwai kuɗi a banki haka kamar ɗan can kai nawa ya kamata a hujja musu zakka muna so mu ji bayani to a takaice shi yanzu a yanzu zakka lissahin da muke da shi mun an zire he ka mallaki miliyan biyu da shika ɗari da ishirin da biyar a wanda kullum muna magana ita zinari ake bi a lissahin da muke kuma tana karuwa tana raguwa an zire da muna lissahin an zire lissafi miliyan biyu da shika ɗari da ishirin da biyar in sun kai kuma sun shekara to yanzu kai kana da shi ka dauki adashi a adashi ba kudin ka bane kudin mutane ka dauka bashi ne ka dauka shi kuma idan mutum lissafin zakka ya zo kana zama ne kaga me ka mallaka ba bashi ya misali miliyan goma kai na a waje na miliyan goma yan ce lissafin zakka ba na bane ba na bashi ne kudin mutane ne ina kasuwa miliyan goma nake gari a hannuna amma ba ɗaya nawa a ciki ke ba mu ke yi abin da misali na miliyan goma a hannuna amma miliyan ɗaya ce ta ko miliyan biyu shekara ta zo na diba miliyan biyu kenan zakka ba ta kama na ba tunda kudin mutane a hannuna kenan adashi kudin mutane ne amma misali kai ne dokan karshe kaga kudin wannan kudin ganin gaba daya ko kai dokan karshe zaka yi aiki da sai kuma baduwar haka da annabi cewa wanda ya mulki dinar da 20 kuma shekara ta zagayo yanzu na mulki misali misabin zakka na misali miliyan biyu da shekara 125 to an zakka ba ta kama ni a yanzu sai baduwar haka zakka za ta kama ni ta ce kudi na kwant kudin da yake banki ko a gida aje duka lissani zai wani lissani in kudin sun kai miliyan biyu da jika ɗari da ishirin da biyar kuma sun shekara a je ko a kwanta ko a gida sun za a hudu dama ɗaya cikin arba'in shi ne ka ce duka jika guda dala biyar duka jika ɗari jika biyu da rabi duka jika miliyan guda jika ashirin da biyar in muka nuna ko kuma ka karaba da gida arba'in gaba da ɗaya kurum ɗaya cikin arba'in shi ne kurum assalamu alaikum Assalamu alaikum salam wasu gabu da awa
Ina tambaya malam.
na'am
Ba misali ni na zo an yi kare sallah raka ta karshe bai samu ba ruku'u. Sai eh aka zamana aka yi tafiya.
eh
To kuma sai limin ta assalamu alaikum.
eh A nan zan tashi tun da mu samu na raka zan zan zan sake kama ko.
a ba sa ikama kun kun ba sa ba ikama sabo ko ka cika sallah kun sai ka cika sallah kun yau ba kun ka cika kurin ka cigaba sallah a kabara ka tashi kabara ka tashi kurin kai kabara ka tashi ka cigaba sallah ka Yawa bana yi bari kama.
bai kama babu gane kama Yawa to masha Allah.
sai mi wanda ya tambaya limami wanda bai sallah kaza ko ya zuke wannan limami iya da matsala kamata da wani kuma mai kamata ku zana ku bincike shi dai a wannan tsarin da aka bai wa a ce limami iya wannan halin limami wanda yake na kware ne cewa shi bai bi kuma in ya zo ko ya tsaya baya ko a je gaskiya ina akwai matsaloli na limamin ku ku tsaya ku zamana da shi da maminku a diba a gyara abu gyaruwa ko da shi ne abin ya kuna assalamu alaikum na'am assalamu alaikum Amma alaikum salama.
na'am A kula a tashi lafiya ko.
lafiya lau alhamdulillah A ya kokari.
alhamdulillah Masha Allah Allah sa ka muku da alheri ma.
amin amin rabbal alamin Yawwa akwai wani bawan Allah mala.
eh
Shi in shekara ta yi zai yi zakka zai ba da zakka sai zai samu a cikin uwa wasu yankin su kuriya.
eh
Shi ne.
to zakka akwai a cikin fisibila akwai magana kai haji an aka da kudin da ka haji ba lahi ba illa shi mutumin ce ya san kudin amma a cikin zakka ana kai ana a cikin akwai akwai aikin haji eh assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah
Mana kuma abu sai ha ba da kamar wajen ke zanta tsarin iyali da ko takaita iyali.
eh
Sai abun kamar shi tsarin ne ba da abun da ta allura da nake ana yi.
ana yi mi
kamar banda na zamanin haka shi musu a musulunci
eh san da ya fito shi shi musulunci
a musulunci ko a can da akwai magana cewa inda darura misali mace darura aihuwa darura aihuwa ko bata iya aihuwa ko akwai matsala da darura tsansar ta gaji can da akwai ana shan wani magani a ce dan ka a aihu wani dan lokaci ko kuwa yin azalo mutum namiji in ya zo wajen hudu wannan sha'awar shi ya zama da auji da akwai a can dama amma kan mutum ya yi ne don gudun iyali don gudun talauci yana yana kana eh yan wani ga lokaci ya yi allah kai mu shirin gaba daidakin allah ba mu lada gaba daya kuma kuskure allah gafarta mana wanda bai ji tambaye shi ba ko iya buƙatar ƙarin bayani yana iya kiran tunda lambar ta wace daga baya na iya kira insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته